إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 20 دقيقة وتن صفر هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da shida muna ci gaba da yin karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان من أتكن سورة الأنعام من زي ديدي آية قوم شابيكو زام تاشي كان آية تشاو فوقو تشابير زام تاشي كو من زي ديدي آية قوم شاهدو za mu tashi ayata goma sha biyar wannan shi ne karatunmu na talatin da bakwai Allah subhanahu wataala ya ce kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim kul ka bada ma arna ka bada ma makiya Allah inni lalle ni akhafu ina tsoro in asaitu in na saba rabbi in na saba ma Allah mahalicci na in ya sani na kiya ina tsoron azaba yawmin azim azaba wani wuni mai girma fa innal ma'siyata saboda taka dokan Allah subhanahu wataala sabon Allah fi shirka a cikin shirka da Allah domin Allah ya ce wala takunanna minal mushrikin kada ka kasance daga cikin masu shirka to shine kuma sai Allah ya biyo wannan aya da qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim fa innal ma'siya Allah yace domin saban Allah fi shirki a cikin bautar wani Allah tujibul khulud fi nar tana wajabtar da dawama a cikin wuta mana tana sa duk wanda ya shirka da Allah bai tuba ba ya dawwama cikin wuta khalidina fiha abada wa sakhata al-jabbar da kuma fushin Allah shirka yana kawo fushin Allah da wamamme kullum mutum na cikin fushin Allah saboda mi saboda yana bauta ma wanda ba Allah ba sabanin saban Allah da bai kai shirka ba ya iya kai ka wuta amma ba zai yi dawamar da kai ba zai jawo maka fushin Allah amma ba da wamamme ba amma dai duk da haka nan shi ma dai Allah ba ya so ai bai kamata mutum ya saba ma Allah wa zalikal yawm wannan wunin wanda nake tsoron azaban Allah subhanahu wataala ta cin mana a cikin shi wal yawmul ladhi yukhafu azabu shine wunin da ake tsoron azaba a cikin shi to ma azaba a cikin shi ba irin azabar duniya bace wahala a cikin wunin ranar alkiyama a cikin wutar jahannama ba irin wahalar da za ka sha a duniya ba ne wanda in ka galabaita a kyale ka can ba za a kyale mutum ba kuma ko an kyale ka cikin wuta kake ko ina wuta ce wurin zaman ka wuta wurin kwancin ka wuta iskan ka wuta abin shan ka wuta abincin ka wuta komi wuta ne to kaga azaba wannan wuni ita ce azaban da ake tsoro wa yuhdaru iqabuhu kuma ana sauna ana taka tsantsan game da kamun Allah subhanahu wataala a wannan rana li'annahu man surifa anhu al'azab domin duk wanda aka kaudar da azaba daga bare shi yawma idhin a wannan rana ta alqiyama fa huwa al-marhum wannan mutumin shine wanda aka yi marhama malam mai kawo aya ba من يصرف عنه يومئذ فقد رحمة ذلك هو الفوز المبين هو saboda haka duk wanda aka kaudan mai da azaba a wannan rana wawal marhum to shine wanda ya samu rahama cikakkiya wa man najafi wanda kuma ya tsira a cikin shi wawal fa'izu haqqan shine wanda ya samu babban rabo na gaskiya kama anna man lam yanju minhu kamar yanda muka san cewa lalle duk wanda bai tsira daga azaban Allah a wannan rana ba fa huwa al-haliku shaqi to wannan mutumin shine halakakke tababbe yasa wata aya Allah ya ce faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga azaba a ranan nan aka shigar da shi aljanna ya samu rabo da haka nan ma Allah subhanahu wataala yace man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima duk wanda aka kaudar mashi da azaban Allah subhanahu wataala a wannan rana ta alkiyama to lalle Allah ya masa rahma domin rana ce yawma la yughni maulan an maulan sha'an wala hum yansaruna illa man rahimallah rana ce da wani masoyi wani mataimaki bai amfanin wani mataimaki ko masoyi kuma ba za a taimake su ba a wannan rana sai Allah ya ce illa man rahimallah sai dai wanda Allah subhanahu wataala yi masa rahama innahu huwal azizur rahim domin Allah ta'ala shine mai yawan buwaya Allah subhanahu wataala shine mai yawan rahama Allah ya kara mana rahama shi ya kare mu daga azabar shi wa min adillati tauhidihi daga cikin dalilan tauhidin wannan sura annahu ta'ala cewa lalle Allah ta'ala al-munfaridu shine mai kadaita bi kashfi dharra'i da yaye cututtuka mun gane ko wa jalbil khairi kuma Allah shine wanda yake kadaita da jawo alkhairi wasarra'i da kuma duk wani farin ciki Allah ne yake kawo mu bawa shi ولهذا قال تعالى دعك الله سبحانه وتعالى يتي wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan Allah subhanahu wataala ya same ka ya shabe ka bi dhurrin da cuta min faqrin kamar talauci Allah raba mu da shi kamar talauci kamar lishi kamar fatara kamar litsiya baka da komi baka aje baka ba wani ajiya ba ko gida ko daji sai tayi baka da komi to kamar shi cuta ne in Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da talauci da rishi aw maradin ko kuma Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da rishin lafiya dan kadan ko mai yawa babba ko karama mai guyan lamari ko mai saukin lamari ko ma wace irin rishin lafiya ce Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da ita aw usrin ko kuma Allah ya same ka ya jarrabe ka da wato wahala mawuyacin hali tsanani sai ja'alullahu ba'da usrin yusra da sannan Allah ta'ala zai sanya sauki bayan wahala inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra lalle tare da wahala da tsanani akwai sauki to idan Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da tsanani da kuncin rayuwa aw ghammin ko kuma bakin ciki abubuwa irin waɗanda suke sa bakin ciki suke kawo bakin ciki suke kawo damuwa Allah subhanahu wataala in ya jarrabe ka da su ga kudin kana samu misali ga lafiya kana da amma kuma sai Allah ta'ala ya jarrabe ka da abin da zai zanki bata maka rai aw hammin ko kuma in Allah ya same ka ya shafe ka da damuwa aw nahwihi ko makamancin waɗannan abubuwan to fala kashifa lahu illa huwa babu wanda zai yayi ma ɗaya daga cikin waɗannan da ma wasu sai Allah subhanahu wataala ba wanda zai kware ma shi ba wanda zai ɗauke ma shi ba wanda zai baka lafiya in baka da lafiya ba wanda zai wadatar da kai in kana cikin talauci ba wanda zai kawo ma sauki bayan kana cikin tsanani sai Allah wannan rububiyya ce ta Allah la sharika lahu fiha sai da abokin tarayya a ciki muna ganewa ko amma Allah subhanahu wata'ala yana iya yi maka ta hanyar addu'a ka ko addu'a wani bawan Allah amala ne ya yi shi roƙo ya lallaban Allah ya ko kuma roƙon Allah kai Allah ya yi maka amma mai ɗauke wannan kamar yadda wanda ya aje maka wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shine Allah to babu wanda sai ya ɗauke maka kuma sai shi Allah wannan tauhidi ne da ya zama wajibi mu rike shi mu yi aiki da shi a cikin rayuwarmu musan ba yadda za mu zama bayan Allah na kwarai sai mun yarda da wannan ba yadda za mu zama to masu aƙida da tauhidi sai mun yarda da wannan da mun saki wannan layi to ba mu da tauhidi ba mu da aƙida wa in yamsaska bi khair in kuma Allah ta'ala ya shafe ka da alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah ba mai iko ne abu sa dukkan komai muna gane wa ku fa idza kana wahdahu an-nafi' ad-dar to idan Allah subhanahu wataala ya zamanto shi kadai shine mai amfanarwa kuma shine mai cutarwa fa wallazi yastahiqu to Allah subhanahu wataala shine wanda ya cancanci an yufrada a kadaita shi bil ubudiyyati da ibada wal ilahiyya da kuma kadaita shi da ibada idan Allah subhanahu wataala cikin wannan bai da abokin tarayya muna ganewa to kuma bai da abokin tarayya wurin bauta kakka yadda da Allah ba mu yi sai shi kuma ka zo kana bauta mu wani ka zo kana bauta wani annabi ko wani manzo daga cikin manzannin Allah ko wani malami ko wani bawan Allah na kwarai ko mala'ika ko wani aljani kuma kai nan kana cewa ba mai yi sai Allah to kamar yadda ba mai yi sai Allah to kuma ba ka bauta ma kowa sai wa sai Allah Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya cikin ayyukan shi to haka ma Allah shi kadai yake a cikin ibada ba a hada shi da kowa ko mun girman wannan saboda haka kenan babu wanda yake da hakkin bauta sai Allah subhanahu wataala wannan aya mai girma ce wani wuri Allah subhanahu wataala ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu wa yamsaska bi khairin fala radda fadli yusibu bi man yasha'u min ibadihi wal ghafurur rahim to saboda haka kenan babu mai jawo alkhairi sai Allah kuma ba mai kore ma sharri sai Allah ba mai ɗauke maka shi ba mai yayi bai raba ka da shari ya raba ka da abin da baka jin daɗi sai Allah mahalici shi yasa Allah ta'ala ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika la duk abin da Allah subhanahu wataala ya buɗa ma bayan shi na rahama yace ga ta nan to babu wanda ya sai rike ce ba a badawa wa ma yumsik fala mursila lahu in ba in kuma Allah ya rike to kuma babu mai sako wannan rahmai kaji haka Allah subhanahu wataala yake amma yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard ilahu ma Allah Allah subhanahu wataala yace wane ne wanda yake karba mu wanda yake cikin kunci da maci da bawuyacin hali in ba Allah ba wane ne wane ne wanda yake yayi ma irin damuwa da kake ciki irin mummunan halin da ka shiga ciki waye sai dauke ma shi in ba Allah ba wane ne wanda zai sanya ku khalifofi mamaya merori gwamnoni ministoci shugabannin kasashe sarakuna wane ne wanda ya sai baka mulki in ba Allah ba a ilahun ma Allah shin akwai wani abun bauta tare da Allah babu abun bauta tare da Allah sai shi kadai kawai shi kadai yake wannan abuwa to kuma shi kadai yake kadaitawa da ibada Allah ya samu dace Allah ya ci gaba da cewa wa huwal qahiru fawqa ibadi Allah subhanahu wataala shine mai karfi saman bayin shi bala ya tasarrafu minhum mutasarrifun babu wani mai jijjuyawa daga cikinsu da jijjuya ya kai da kawo ya sauya ya canza ya kawo canji da sauyi ya mai da gaba ba ya mai da baya gaba ya mai da sama ƙasa ya canji cikin ma'aikatar shi ya canji cikin ma'aikatar da aka sa shi jagoranci babu mai yi sewa duka aikin Allah ne yauwa yau kana gaba sai a mai da ka ba yau kana baya a mai doka gaba yau ba ka da abaka yau kana da hanshi babu wanda yake wannan sewa sai Allah subhanahu wataala wala yataharraku mutaharrikun kuma babu wani wanda yake tashi ya wata hubbasa ya wani motsin shi sai da izinin Allah subhanahu wataala duk motsin nan da muke gaba ɗayan shi muna motsawa ne da yarda Allah wala yaskunu sakirun kuma babu wani da zai tsayawa cik ya bar motsi ya zanna wuri guda ɗaya ya bar ƙinji ya bar kai da kawo kaga ya tsaya cik kamar baya da lafiya duk wannan ba zai faruwa illa bi mashiyatihi sai da mashiya ta Allah subhanahu wataala sai da san Allah wa laysa lil muluki wa ghayrihim ba ga sarakuna ba ba ga wani sarakuna ba ba su da dama alkhuruju fita an mulki daga mulkin Allah wa sultanihi da kuma shugabancin Allah sarakuna ƙanana da manya da na gargajiya da na bariki gaba da yansu cikinsu babu wani wanda yake iya hita daga mulki na Allah daga shugabancin Allah ba su iyawa su da ma Allah ya ba su aro ne kuma ya ba su amana ne ta garinsu ta ƙasarsu ta al'ummarsu su yi mulki na adalci su yi mulki na kyautatawa amma hakikanin mai mulki shine Allah subhanahu wataala amma Allah ya ba su ne saboda mi saboda rayuwa ba ta yiwa dole sai da shugaba wanda ake tsoron shi ake saunan a taka doka saboda mi fushin shi kai sauka ga mutum amma rayuwa ta zama haka muke kawai kara zube ba a rayuwa ne Allah ya riga ya tsara mun ba mu rayuwa dole sai da jagoranci da inda muke don ba haka ba gidanka a ce da kai da matarka kowa na zaman kan shi ne tana da yanci kai ma kana da yanci ai ba haka ake ba ko yawa gidanka kai ne sarkin gida in kana da zuri'a kana da yaya to hada su duk kai ne sarkin su cikin gidanka saboda haka ba wani wanda zai hita sai da izininka ko ba haka ba ba wani wanda zai wani abu dole sai ka ba da izini kaga ai kai ne wannan ana ba mu misali ne na shugabanci dan karami dan kwarya-kwarya kai a cikin gida to bare an hito waje gidanka ba zai zanna lafiya ba ba za ka samu ci gaba ba a wanye lafiya dole sai da shugabancinka ko da na shekara yi kadai ne ko da suna ne kai amma mijin ta ce ne amma dai mijin wane ne mijin dai ne kana nan dai da matsayinka to kaga da yana nuna mun ba yiwa sai da ni sai da shugabanci dan karamin gida ma ba zai zanna lafiya ba sai da shugabanci to ina unguwa ina gari ina ƙasa jahohi masu tarin yawa a ce kawai kowa ya ta abin da ya ga dama da sau da haka shugabanni Allah subhanahu wataala ya ba su shugabanci ne saboda mi saboda su kiyaye ma mutane addininsu su kiyaye mutane lafiyar su kiyaye mutane dukiyar su kiyaye mutane mutuncinsu su kiyaye ma mutane asalinsu shi yasa Allah subhanahu wataala ya mika musu waɗannan abubuwa guda biyar su ne in an rike su an kiyaye ma mutane an kula da su an ba su muhimmanci cikin rayuwa to shi kenan mutum ya yi adalci wa talakawan shi mutum ya kyautata masu ya yi shugabanci kyakkyawa in kuma bai kiyaye waɗannan ba to ya cuce su ya zalunce su ya ci amana su bai yi adalci ga talakawan shi to saboda haka shi kan shi shugaba ƙarƙashin mulkin Allah yake duk shugabancin shi duk girman shi ƙarƙashin mulki saboda radda Allah ya ga dama sai ya sauke shi radda Allah ya ga dama sai ya kashe shi ma gaba ba yadda za yi bal hum mudabbarun a su sarakuna da talakawansu mudabbaruna san yadda su ake yi jujjuya su ake yi maqhuruna kuma an fi karfin su gaba ɗayan su ba wai shugaban ba hada kai talaka kai ma talakan ba kai daidai ba Allah ba ruwan shi da kai ba saboda ka kai ta kanka yi kokari kai abin da zai tsere da kai ranar alkiyama awa kawar tsaya kana kallon laifin shugabanninka kai kuma kana nan dumu-dumu cikin laifi kaga baka gyara naka ba kamata ya kame da hankali wurin gyaran naka saboda ka kai ma an kaje ma Allah subhanahu wataala baka da tauhidi baka da aqida baka da kadaita Allah da ibada baka kame kanka daga ayyukan asha ba to kaga ina zaka in shi yayi ba daidai ba kai ma mi kai kai ma ba kai ba daidan ba to da ka dukkan su Allah subhanahu wataala ya fi su karfi gaba daya makhurun fa idza kana huwa alqahir to idan Allah ta'ala ya zamanto huwa alqahira shine wanda yake mai karfi mai karyawa inda ba gaba wa ghayruhu makhuran wanda ba Allah ba kuma ya zamanto shi aka fa karfi kuma shi ake karyawa din in Allah ya zamanto haka yake ko kana huwa almustahiq lil ibada to Allah ya zamanto shine wanda ya cancanci a bauta mashi a kadaita shi da bauta shi kadai Allah ya sa mu dace sai Allah ta'ala ya ce huwa alhakimu kuma Allah subhanahu wataala shine mai hikma fima amara bihi wa nahaa cikin duk abin da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi cikin duk abin da Allah ya hani da shi duk umarnin da Allah ya bada yana da hikima da yace ku tsaye da sallah wa aqimus salata wa atu zakata ku bada zakka Allah yana da hikima wa atimul hajja ku cika aikin haji wal umrata ku cika umra lillahi domin Allah duk Allah yana da mi wa abudullaha ku bauta ma Allah shi kadai Allah yana da hikima ku bi dokan Allah ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahalicin ku ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum duk ba umarni bane duk umarnin da Allah ya bada Allah yana da hikima a ciki ku yi kaza ku yi kaza ku aikata kaza ku aikata kaza haka ma duk abin da Allah subhanahu wataala ya hani game da shi to Allah yana da hikima a ciki wata hikimar mu gane ta wata hikimar kuma ba za mu gane ta ba amma dai mun yadda Allah bai wani abu ba tare da hikima ba Allah ya yi hani Allah tushriku bihi sha wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum kakku hada komi da Allah kakku kashe ƴaƴanku min imlaq saboda tsoron talauci wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah kakku kashe ran da Allah ya kashe ya haramta kashewa illa bil haqqi sai da gaskiya wala taqrabu mal al yatim kakku kusanci dukiyar maraya illa billati ya san sai da hanya wadda take mafi kyau wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku bi yan hanyoyi sai su rarraba ku daga hanyar Allah subhanahu wataala kaga wannan duhani ne Allah subhanahu wataala yake wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nanu narzuquhum وإياكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا زنا عنيني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يصل حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka bi abinda ba ka da sani game da shi inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha kakka yi tafiya a doran kasa da kuri kana tafiya kana yanga kai ba mace ba kana ta wani yanga kana wani yanga kakka yarda kai innaka lan takhriqa al arda ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحق ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا تصور هكا دقة هنينا أن الله تو الله سبحانه وتعالى bai taba yin umarni ba sai da hikima bai taba yin hani ba sai da mi sai da hikima wa asaba kuma Allah ta'ala mai hikima ne cikin abin da ya bada na lada da ya ce duk wanda ya manja abin hasanati falahu ashiru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun duk wanda yazo da abu mai kyawu guda da yana da goma irin ta wanda yazo da mummuna kuma ba za a saka mai da komai sai irin ta kuma ba za a yi ba ba za a tawaye musu haƙi ba kaga duk abin da Allah subhanahu wataala zai ba da lada wa aqaba da kuma uquba azaba da Allah zai bada ko zunubi to Allah duk bai sai da hikima wa fi ma khalaqa cikin abin da Allah subhanahu wataala ma ya halitta da yayi mu yan adam haka mabambanta ga mu nan yan adam ne dukkan mu yanzu ga mu nan da yan adam ne mun kai wajen mu 100 da wani abu nan gurin amma ba mu kama da juna kowa daban-daban kowa da irin tsare shi kuma kayan mu ba ba wanda suka yi kama wani da hulla wani ba hulla wani da rawani wani da gilashi wani kayan shi bakake ne wani baki kirin wasu jajjaye wani masarori wani buloli wani tsanwaye wani koraye ga yanan dai wani da dogon riga wani da gajeren riga ba dai masu gajerun wanda na cikin to da abinda Allah subhanahu wataala ya halitta a cikin mu to Allah subhanahu wataala yayi ne da mi kuma ya bambanta mu da dabbobi mu aka yi mu tsaye su aka yi su kwance mu tsaye muke mu muna tsaye muna gane ko bayan garin mu da bawalin mu wurin sako su da haka suke amma ba za su sako ba sai lokacin da muka so sai mun shiga cikin halin mace mun shiga halin kakani kashe su kubce mu amma dai haka da zaɓin mu muna yawo ga sunan suna nan baki baki amma ba za su yi to ba sai lokacin da muka ga dama su kuma dabbobi ga su kwance suke haka lokacin da suka ga dama ya kamata a ce suna shan wahala wurin mi yawa saboda su ba sai ya dagawa haka a kwancen ne za su yin bayan garin kuma ya hito baulin ma ya hito kaga Allah dai yana da hikima cikin duk abin da Allah ya halitta Allah yana da hikima mu duk abin da za mu ci sai mun wanki in muka yarda muna cin abu ba wanki ba tsafta to za mu shigar da kasanta da cuta a cikin cikunnan wanda akwai abin da zai biyo baya su kuma ba ruwansu dabbobi da ƙasa da komai ba suna ta ci ba abin da za a yi Allah ya musu ciki blende ko bi bai kai kuma ka ci kasa ka gani ko a zanna lahiya ba za a zanna lahiya ba ka ciro yan maka haka nan ka yi ta cinta zogale ai abincin kwarai ne ko tana da magani da yawa ka ci ta haka nan ka gani dole sai an wanki kuma sai an azaba sami kusa tukunya an lalata sai ta dafa sosai ta yi lugub-lugub kuma ba za ka yi cin taka nan ba sai an yi mai yawa akalla kawo barkono kana dagawa kana ci kuma ka ba a yanka albasa a sa kuli-kuli a sa tumatiri a sa gishiri a sa aran maji duk sai an yi gyara da kyau nan ka ce to bari ka sa hannu ka ce mu duk an mamu wannan gatan su kuma dabbobi aka bar su haka nan kuma su ci su zanna lafiya ruwansu ba su da mi ruwansu masu tsabta ne kawai balai ma dai akuya akuya za ta zo ta iske kana wanki ma ta shanye maka ruwan wanki kawai kuma a zanna lafiya in ta ga dama ma an dan bude nama haka za a abin nan za a sanwa da shi kawai sai ta cinye tsokokin kawai tana murmurmur kawai ta dauke su kuma ba abin da za ya faruwa cikin jikinta naman jikinta ne kuma ta cinye to da haka Allah subhanahu wataala cikin duk abin da ya halitta akwai mi akwai hikima ce haka ma cikin duk abin da Allah ya kaddara akwai mi a ciki hikima da Allah ya kaddara mana samu akwai hikima Allah ya kaddara mana rishi akwai hikima Allah ya kaddara mana rishin lafiya akwai hikima a ciki Allah ya kaddara mana damuwa da bacin rai da bakin ciki da akwai mi da akwai hikima ciki duk abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta kai hatta sabon Allah da Allah ya kaddara mana akwai hikima a ciki mu saba mai mu tuba kaga akwai hikima kuma akwai Allah da in ka saba mai zaka tuba ka gyara wannan sabon da kai kaga akwai hikima to da abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara akwai hikima a ciki dan haka Allah subhanahu wataala shine alhakimu mai hikima wanda komi za yi to yana aikata shi ne da hikima Al-Khabiru Allah subhanahu wataala shine gwani masani Al-Muttalib wanda yake mai hange al-sara'ir rirrika wa dhama'ir da boyayyin abubuwa Allah ta'ala yana ganin su ya san su da wani sirri da wani abu boyayye ya alamun sirra wa akhfa Allah ya san sirri kuma ya san abin da yafi sirri boyewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah wani abu a sama ko ƙasa bai boyewa gare shi haka ma a cikin rayukan mu gaba daya babu wani abu da Allah subhanahu wataala zai boyu gare shi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah ya ce mu muka halicci dan adam kuma mun san abin da ran shi take mai waswasi da shi waswasi shine zancen zuci da kai kadai ka san me kake yi to Allah ya riga ka sanin ma me za ka yi na wannan inda indan kai ko ka yi Allah subhanahu wataala tun baka yi ba shi ya riga ya san wannan abu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mun fi kusa ga dan adam ma daga waɗannan jijiyoyin da ke cikin wuyan shi Allah ya ce wa sirru qawlakum aw jaharu bi ku sirranta magana ku ko ku bayyana innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin zukata duk abin da ke cikin zuciyarka gaba daya wanda kai baka ma san shi ba sai ka bayyana shi ka san shi abubuwa na nan cikin zuciyarka Allah ya tara masu baka san su ba sai lokacin da kake yin su kake sanin su in sun wuce kuma shikenan yanzu waɗanda za su zo baka sani ba sai lokacin da ka so wani abu ka aikata wani abu sannan ka yi ta sakawa ka yi ta kullawa ka yi ta shiryawa ka yi ta tanadawa shi kuma Allah ta'ala dama tun bai halicce ka ba ya san za ka yi ka an mutum bai bauta ma Allah ba ya shiga uku Allah mai irin wannan zurfin ilimin a ce ka zo ka yi asara baka bauta mashi ba ka san asara ta yi yawa wanda gaba ɗaya ɗungurin gudun rayuwanka mi kake so Allah ya sani me ba ka so Allah ya sani ba sai ka gaya ma mutane ba sai ka gaya ma Allah ba mutane ne za ka gaya ma ni ba na san kaza ba na san kaza ba amma shi Allah ta'ala ya riga ya sani kai Allah ta'ala ya san wani abu da kake so kai baka ma san kana san shi ba ya san abubuwa da yawa da baka so kai baka ma san baka san su ba to Allah subhanahu wataala shine al-khabiru wani masani wa khafaya umuri kuma Allah ta'ala shine mai ganin koyayyen al'amura wa za kulluhu malan yace wannan dukkan shi ma min adillati tauhid yana daga cikin dalilai na kadaita Allah subhanahu ta'ala da aiki da kuma kadaita Allah da bauta Allah ya samu dace sai aya ta gaba aya ta 19 Allah subhanahu wataala yace qul ayyu shay'in akbaru shahada qul lahum ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma bayyana lahum alhuda yayin da muka bayyana musu shari'a wa awdahna lahum almasalik kuma muka bayyana musu hanyar da za su bi ta shari'a din muka fito da ita kuru-kuru ƙarara kowa na ganinta ka gaya masu ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne mafi girman shaida ala hadha al-asl azim akan wannan asalin mai girma akan wannan asali na aqida waye zai bada shaida akan cewa lalle ba mai yayewa sai Allah ba mai kawo alheri sai Allah ka tambaye su ka ce wane ne mafi girman shaida akan wannan kulillahu ka ce masu Allah ne domin ana ta gayin ba mai yi sai shi kuma ya kyale kenan ya nuna mi ya shaida yayar sakon shi ma ne yace a gaya ma mutane akbaru shahada Allah subhanahu wataala shine mafi girman shaida muna ganewa ko domin da a ce ba Allah ya aiko ba kuma ana ta gayi da ya kama mai gayan wannan abin alhali ba Allah ya turo shi ba to kasancewa Allah ta'ala bai kama wanda yake gayan wannan sakon ba ya nuna kenan sakon wane ne sakon Allah ne wa huwa shahidun baini wa bainakum shi Allah ta'ala shine mai shaida tsakani na da ku bala ya'zam minhu shahada babu mafi girman shaida kaman Allah subhanahu wataala wala akbar babu mafi girma wa huwa yashhadu li shi Allah yana yi mani shaida bi iqrarihi wa fi'lihi da tabbatarwar shi da kuma aike shi ya tabbatar da shi ya aiko ni haka ma aikin shi ya tabbatar da cewa lalle shi ya aiko ni fa yuqirruni to Allah ta'ala yana tabbatar da ni ala ma qultu lakum absahabin da na fada muku cewa ni manzon Allah ne ni annaban Allah ne ai Allah ya turo ni zuwa gare ku kuma ga sakon Allah kan ku bauta mu kowa sai Allah kama qala ta'ala kama yanda Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da ya fada mana waɗansu maganganu yace mu muka gaya mashi alhali shaci faɗi ne tsire ne ke kirkiro abin shi ba mu muka gaya mai ba Allah ya ce la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da ƙarfi thumma la qata'na minhu al watin sanan da mun cire mai wato abin nan akwai wani abu wanda yake rike da zuciya wani wani yadi yadi haka yadi ne haka zaka gani shi in ka bude zuciyar dabba zaka gani shi wanda ake yankike ta ita zuciya din da gare shi to wannan Allah ya ce da mun cire mai da zuciya ta bada cikin ciki na yawa riga zuciya shine alwati riga zuciya to Allah ya ce da mun cire da mun da mun hidda zuciyar daga cikin riga sakamakon mi ya mu ƙarya Allah ta'ala da wannan aya yana shaidar da duniya gaba ɗaya waɗanda ba su yarda da manzo Allah ba cewa Allah ya turo shi su kuma mu'minai tuntuni da ma sun yarda in akwai abin da ya yarda ma sun yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi waye mu mutane gaskiya kuma ya ma Allah ƙarya ba yi kuma ya yarda ya rayu rayuwa irin ta rayuwa irin ta rishi bai yarda ya rayu rayuwa irin ta waɗanda suka yi kowa kuɗi ba irin waɗanda suka yi kowa dukiya ba haka inda haka nan ne ma sai a ce to kenan neman duniya yake to ba haka nan bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya rayu kada ran kada in an samu a cin ba samu ba ya hakuri duk wannan shaida ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne na gaskiya Allah ya turo shi wallahu hakimun Allah subhanahu wataala mai hikima ne qadirun kuma Allah mai iyawa ne mai iko ne abu sadakkan komi bala yaliqu bi hikmatihi bai dace da hikiman Allah ba wa qudratihi kuma bai dace da iyawan Allah subhanahu wataala ba an yukirra kadiban alaihi ya tabbatar da mai mashi ƙarya yana mai ƙarya kuma ya bar shi za'iman kuma yana cewa annan lahan arsalahu cewa Allah ya aiko shi kuma Allah ya shiru ya kyale shi yana yiwa wawo ba zalika kuma shi tare da haka yi saddiƙuhu Allah yana gaskata shi bi ikrarihi da tabbatar wadda Allah yake mashi wa fili da aike shi kaji wannan da yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi Allah yana gaskata shi domin an zo wurin yakin badar waɗannan na ‘yan kaɗan waɗannan na da yawa ‘yan kaɗan suka rinjaye masu yawa an riba su so uku yawa haka ya nuna Allah na bayan manzo Allah ke aka zo yakin uhudu ma haka nan dai an riba su so uku ɗin duk yakin da aka zo haka ake linka musulmi kuma sai musulmi su ci nasara to wake ba su nasara Allah subhanahu wataala shi ke ba su wannan cin nasara ko kaga ya nuna kenan Allah subhanahu wataala shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yu'ayyiduhu sai Allah ya karfafe shi ala ma qala akan abin da ya faɗa bil mu'jizati al bahira da mu'jizoji waɗanda suke masu ƙarfi waɗanda baka isa ka karyata su ba sai in ka zamanto kankararre bijirare mu'jizoji ne waɗanda suke gaskiya ne mu'jiza shine abinda ya saba mu hankali ko abin da ya saba ma al'ada wanda Allah yake gudanar da shi ga hannun annabi ko manzo daga cikin annawa ko manzannin Allah kuma yana hada da mi yana hada da kalubale in ka isa ka irin shi to Allah ta'ala yana karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizoji waɗanda suke bayyanannu walayati zahira da kuma alamomi waɗanda suke fitattu wa yansuruhu Allah yana taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakhdhulu man khalafahu kuma Allah subhanahu wataala yana tozartar da wanda ya saba mashi wanda ya saba manzo Allah sai Allah ya kaskantar da shi ya wulakantar da shi ya kunyatar da shi ya sa baya da cin nasara a cikin rayuwar shi haka Allah yake ma duk makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adahu haka duk wanda yake yayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yana wulakantar da shi ya maida ya baya kamar yadda duk Allah ta'ala ya manyan makka gaba daya waɗanda suka yi karban sakon da Allah ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi muna ganewa fa ayyu shahadatin akbar min hadhihi shahada wala yace to ka gaya mani wata shaida ce ta fi girma kamar wannan shaida din zaka shaida Allah ma ta isa kawai yasa wani wuri sai Allah ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira kace Allah subhanahu wataala ya isa ya zamanto mai shaida shaida Allah ta isa kawai ba sai wani ya kara shaida ba kuma tun da dai Allah subhanahu wataala ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu rayuwa ta izza rayuwa ta buwaya ta manzanci ta annabci kuma ya kammala ta a cikin izza din a cikin daukaka da farin jini da kwarjini ya nuna Allah subhanahu wataala yana bayan shi kuma da Allah ya karbi rayuwar shi addinin bai mutu ba sai ma ya kara haɓaka sai ma ya kara ƙetarawa wuraren da bai taɓa shiga ba kaga duk wannan ya nuna Allah subhanahu wataala yana shaida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya turo shi kadi ba ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka da Madina da wasu ƴan garuruwa ne ba ake addini da ƴan makwabta haka su Yaman da sauransu amma kadi ba ka ga yanzu bayan rasuwar shi shekara 1400 da shekaru da yawa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam addinin shi sai shiga yake ko ina wannan ba shaida bace ta Allah a ce kasar Nijar kaf musulmi ne kashi 99 din musulmi ne kashi ɗaya ne ba musulmi ba kasar Somalia ita kaf 100 bisa 100 ne ita 100 bisa 100 ne din musulmi amma kaga shaidancin shaidancin shaidan yadda ya zo ya raba su isa ba su shiri ko ga maciji ba su wajen shekara talatin da wani abu duk wanda ya fita daga cikin kasar bai dawo shi ke na ya yi ban kwana da saboda ba daɗi yau ko gobe ana iya kashe ka babu zaman lafiya kuma dukkan su musulmi ne duk wanda zai ɗaukar bindiga a wancan lokacin da ya ban san yanzu ba saboda yanzu abubuwa sun tabarbari ba tsaro duk wanda zai ɗaukar bindiga ko tankan yaƙi ko wani gurnet ko wani abu na yaƙi ya kashe wani makarancin ƙur'ani dukkan su gaba daya ban san daga baya-baya ba mun yi zaman sudan da su sun yi guda dubu mutanen somaliya sun yi dubu wanda ka gani cikinsu za ka gan shi kaman ba da alaka da addini amma da kayan tuntuma haya sai ta daga da kayan tuntuma hadisi sai ta daga dukkansu amma kuma zaman lafiya ya kiya a haka ɗin baya tunanin koma a ƙasarsu da ya samu diplom ɗin shi ya samu takardar shi ta shaida karatu to gaba sai wata ƙasa can gaba inda za a samun aiki ya samu zaman lafiya to kaga ko haka aka tsaya a ce akwai ƙasashe wanda duk bayan manzo Allah sallallahu alaihi suka karbi musulunci kuma gaba daya kowa musulmi ne wannan kare ba shaida Allah bace ko musulmin nan ba wanda ke ba su kuɗi saboda musulunci wani ma in ya samu abinci so dai to shikenan kuma sai gobe kuma yana nan ya kira sallah wani ya limanci wani zan ya koya ma mutane karatu cikin wahala cikin mawuyacin hali amma jin daɗi yake duk wannan shaida Allah ce Allah yana ƙara shi da cewa lalle wannan addinin da kuke yi to shi ya turo manzo Allah da shi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana imani Allah ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran ka gaya musu cewa an yi mana wahayin wannan alquran li unzirakum bihi domin in yi maku gargadi da shi qur'ani wa man balag da kuma wanda alqur'ani ya tardo wanda alkur'ani ya kawo gare shi shi ma Allah subhanahu wataala ya ce ka gaya masu duk wanda alkur'ani ya iso mai ya gane shi to yi wa'azi da shi ai wa auhallahu ilayya Allah ta'ala ya mana wahayi hada alkur'an alkarim wannan alkur'anin mai girma liman fa'atikum saboda amfanin ku sana Allah ya saukar da alkur'ani don amfanin wa don amfanin mu wa maslahatikum kuma saboda maslahaku saboda gyaruwar rayuwa li'undirakum bihi min al-iqab al-alim domin in tsawace ku in gargade ku da alqur'ani daga ainihi azaba mai radadi wan nazara malam yace shi kuma gargadi innama takunu tana kasancewa ne bi zikri da fadin ma yunziruhum bihi abinda zai gargade su da shi minar targibi na kwadaitar da su akan ibada da kadaita Allah da bauta da kuma siffantuwa da siffofi waɗanda suke kyawawa watarhib da kuma ba mutane tsoro daga shirka da bautar wani Allah da kuma mugayen halaye shine gargadin ودو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ka kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala da hikima da kuma ainihi wa'azi wanda yake mai kyau wa'azi mai kyau shine gargadi wato shine kwadaitarwa da kuma tsoratarwa a kwadaitar da kai ibada sifantuwa ɗabi'antuwa da halaye kyawawa ka zamanto mutumin kirki mai darata na gaba mai tausaya na baya mai ganin darajar makwabta mai mu'amala kyakkyawa da mutane duk lokacin da zaka sayi da saidawa da mutane to kana da kyakkyawan mu'amala duk lokacin da zaka ci bashi duk lokacin da zaka badawa duk mu'amaloli hudodi da zaka yi da kai da jinsin ka yan adam ya kamata ka kyautata musu duk wannan yana cikin me at-targhibi tsoratarwa kuma shine akasin waɗannan abubuwa din wa bi bayanil a'mali da kuma bayanin ayyuka wala kowali da kuma maganganu a zahira bayyanannu walbatsina da ɓoyayu allati wadda man kama biha duk wanda ya tsaye da su faƙad ƙabilan nizarata lalle ya karɓi mai gargaɗin da Allah ta'ala ya ce li'undirakun bihi kama Allah ya ce li takuna min almundiri mun saukan maka da alƙur'ani domin ka zamanto daga cikin masu gargaɗi li'undira man kana hayyan domin ya gargaɗi wanda ya kasance rayayye wa ya hikkal kaula alal kafiri domin maganan azaba ta tabbata akan kafirai saboda haka Allah ya saukar da alkur'ani mai girma ne saboda ai miliyan zira ba san shadidan milladunhu domin ya gargadi wata azaba mai tsanani daga wurin Allah subhanahu wataala wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziru alladhina qalu اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فالله يسوك هذا القرآن لدن أي وأزي أي كركد أتناتر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كتناتر دومن تناتر وتنا أمبان ما سيماني سيانا يانا تنا أنا تنا مكا ومن دن قدم الله سبحانه وتعالى يشدمي من توا سيانا أنا تنا مكا ana ana tunatar da kai wani abu ka san shi to amma ka manta a matsayinka na dan adam a matsayinka mai mancewa ba ka iya rike komi ba ka iya tuna komi da kanka sai ana tunatar da kai ana maka wa'azi tazakkir bil qur'ani man yakhafu wa'i kai wa'azi da alqur'anin nan ga wanda yake tsoron alkawarin azaba tare da ce duk wanda ya mutu yana sabo bai tuba ba to dan mutare kamar wa'azi da wannan alkur'ani to kaji saboda haka duk wanda ya haka malam yace ya karbi mi ya karbi nazara fa hada alquran wannan alquran fihi an-nazaratu a cikin shi akwai mi akwai gargadi lakum gare ku ayyuhal mukhatabun ya ku wadanda ake ma magana da alqur'ani wa kullu man balaghahu alqur'anu ila yawm alqiyama kuma duk wanda alqur'ani ya tardo shi har zuwa tashin alkiyama fa inna fihi domin cikin alkur'ani akwai bayana kulli ma yahtaju ilai bayanin da abin da mutum yake bukata zuwa gare shi min al-matalib ilahiyya na ainihi manufofi na Allah subhanahu wataala abubuwan da Allah yake nema gare mu mu aikata abubuwan da Allah ya sanya mu da akwai su cikin alkur'ani mai girma rayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai alkur'ani ita ta bayyana cikin alkur'ani akwai komai manzo Allah shine malamin Qur'ani shike bayyana ma mutane nan ga yadda za a yi nan ga yadda za a yi daga yadda za a yi tsarki ga yadda za a yi alwala ga yadda za a yi sallah ga yadda za a yi zakka duk rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganun shi da ayyukan shi sun karantar da mu yadda za a yi sun bayyana mana cewa lalle a cikin alqur'ani akwai dukkanin komai gaba daya lamma bayyana ta'ala shahadatahu yayin da Allah subhanahu wataala ya bayyana shahadar shi allati hiya akbaru shahadat wadda ita ce mafi girman shahadu ala tauhidihi abu sakarai ta Allah ta'ala qala sai Allah ta'ala yace qul li ha'ula'i almu'aridina li khabari Allah wal mukaththibina li rusulihi ne ka bata ba tsaya a kira sallah sai mu ci gaba insha Allah Allah ta'ala yace qul li ha'ula'i almu'aridina ka gaya ma waɗancan waɗanda suke jayayya li khabarin lahi ga labarin Allah wal mukazzibi na li rusulihi masu karyatawa ga manzannin Allah ka tambaye su a inna kom shin lalle kula ta shaduna lalle kuna shaida anna ma'allahi alihatan ukhra cewa lalle tare da Allah subhanahu wataala akwai waɗansu alloli na daban qul la ashhadu ka ce masa ni ba ni shaida haka ma'ana ai in shahidu in sun yi shaida cewa akwai waɗansu alloli tare da Allah to bala ta shaɗu ma'ahun kai kakai shaida tare da su kamar yadda Allah ya faɗa wani wuri fa in shaidu bala ta shaɗu wala tattabi hawa allazina kazzabu bi ayatina wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun in sun shaida Allah ya ce to kai kakai shaida fawazin saboda haka ka auna baina shahadati asdaqil qa'ilina tsakanin shaidan mafi gaskiyan masu magana wa rabbil alamina tsakanin shaidan malicin talikai gaba daya wa shahadati azkal khalqi da kuma shaidan mafi tsarkin halitta al muayyadi wanda aka karfafa shi bil barahini da hujjoji al qati'a yankaku wal hujaj sati'a da kuma hujjoji waɗanda suke masu walƙiya ala tauhidillahi wahdahu la sharika la abu sakarai ta Allah ta'ala shi kadai wanda babu abokin tarayya tare da shi wa shahadati ahli shirki ka hada shaidan Allah da shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma shaidan ma'abuta shirka alladhina marijat uquluhum waɗanda hankulan su suka rikici suka garwaye wa adiyanuhum haka ma addinansu da suka garwaye addini ba tsari hankali ma ba ya da tsari wa fasadat ara'uhum ra'ayukansu ma suka lalace tunaninsu duk lalatacce ne gaba daya tunani ya lalace mutum ya kai komi ma ya doke shi Allah da za ka zo wurin mushriki ka ce kai ga wani Allah nan ba wannan fa Allah daban yake ya yi naka sai ya ci bari ya gwada ya gani to ina hankali yake ina ra'ayi na tunani wa akhlaqu ma kama halayen su disin lalai disin baci gaba daya wa afhaku ala anfusihim alqala suna sanya masu hankali dariya akan abin da su suke aikatawa Allah ne za a daukowa Allah da ake bauta an yi wani sabo an kera sabu a ɗauko tsohon a kawo cikin ruwa a sidda kuma ana kallo kuma murna ake yi an raba da shi lahiya yanzu ga wani sabu to mi wannan ana yi abin ban dariya ne ko kuma ka ce saniya da inda ka ganta sai ka yi zanne sai ta wuce ka wuce wai allan ka ce wani malami ke ba da labari ya sauka ingila sun sauka hotel ɗaya ɗakunansu suna makwabtaka da juna shi masu cikin masu bautar shanu ne kuma profesor ne profesa ne babba na ilimin zamani amma ilimin zamanin bai karantar da shi ya gane cewa saniya ba Allah bace in ta mutu kuma ya za a yi ko ba a yanke ta ba mutuwa za ta ba Allah na mutuwa ya ce sai ya ji makwabcin shi balarabe daga makka wuri dai suka sauka ya shiga cikin gwadala yana soya nama ya hito da gudu ya ce wane ne yake soya mana Allah na yana ta kara yana ta shi ya ce da farko tun da ba larabci yake yi ba bai gane ba sai da ya turanci ya fahimci ya ce mai haka ake Allah ya ce Allah na gaskiya yana nan yadda yake tun ba a yi da da kai ba ba a yi duk iyayenmu da kakanni yana nan Allah na gaskiya amma na Allah ne an taɓa soya Allah to Allah da za ka soya bai kamata ka bauta mashi tun da ba iya kare kanshi a soyi shi kaga ba Allah ba ne to kaga duk zirhin karatun dini san duk ci gaban da mutum ya samu ya zama na banza ilimin da ka sani na zamani kana ta yaye ɗalibai duk bai shirya da kai baka gane cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ai kayi asara ilimin ya zamanto ilimin wahi ne kawai bal khalafu a sun saba bi shahadati fitrihim da shaidan ɗabi'ansu wa tanaqadat aqwaluhu sannan kuma maganganunsu sun warware juna ala ithbati absa tabbatar da annama Allahi alihatan ukura cewa lalle akwai waɗansu alloli tare da Allah ma annahu tare da cewa lalle shi la yaqumu ala ma qalu bai tsayuwa akan abin da suka faɗi adna shubha mafi karancin shubha mafi karancin rikita rikita ba su da shi mana ba su da wannan dalili ko yaya ne wanda yake nuna dacewa abota ma wannan Allah ba su da shi fadlan anil hujaj balle ma ce hujjoji shubha ma babu ita waktar li nafsika kama Allah na cewa ya kai musulmi wanda ya bada gaskiya da Allah da manzala da alqur'ani ka zaban makanka ayyash shahadatai cikin shaidan guda biyu wane ne in kunta ta'qil in ka kasance kana da hankali wane zaka dauka ciki wa nahnu naktaru li anfusina makhtarahu Allah li nabiyyi mu kuma za mu zaban makan mu abinda Allah ya zaban mu annabi shi alladhi amarana Allah bil iqtida'i bihi wanda Allah subhanahu wataala ya umarce mu da yin biyayya gare shi da yin koyi da shi wa qala sai Allah ya ce kul inna ma huwa ilahun wahid kace masa a shi Allah subhanahu wataala abun bautawa ne shi kadai bai da abokin tarayya ba shikenan ba ai mun faridun Allah ta'ala makadaici ne la yastahiqu al-ubudiyyata wal ilahiyyata siwahu wani shi bai cancanci bauta ba ko ta shi da ibada ba kama annahu al-munfaridu kama yanda Allah ta'ala shine mai kadaituwa bil khalqi da halitta wa tadbiri da kuma juya halitta din Allah shi halitta kuma shi ke juya su ko ba haka ba yawa ba kamar yadda kai da Adam zaka yin salula ba zaka yi juya ta ba iyaka ka kera ta kawai shikenan ta shigo duniya kamar yadda za ka kera mota shi kenan ta baro inda kake ba kai za ka juya ta ba kuma ko ba haka ba abuwa wata rana za motar kace saboda ba ka tare da kayan aiki za ka yi ta wurin gyara ka kawo ta wurin bakin mutum ka ga ya ɗauko guduma katuwa yana bugun gyara ne yake maka wanda shi a wurin bature ba a yi wannan gyara an ce wani bature ya taba zuwa ya kai gyara wata kusa take ta ƙi budewa ta ƙi kwancewa yi kenan ya kai ta wata garaji bakin mutum ne ya dauko marto katuwa ya ce mi za a yi ce gubin in ba haka wa ya ce awar mai mutu shi haka su suka kera amma munan kashi muke ba motoci ba mu raga masu ba tausayi wa inna ni bari ummin ba tushriku kuma lalle ni barrantacce ne ba ruwa na da abin da suke aikata wanda shirka waɗanda suke shirka bihi da Allah min al-awsani na gumaka wal andadi da kishiyoyi wa kullu ma ushrika bihi ma Allah da dukkan ma abinda aka hada Allah da shi wurin bauta فهذا حقيقة التوحيد توانا بشين حقيقة التوحيد إثبات الإلهية لله تبتد ألنتي غا الله سبحانه وتعالى بوتا غا الله ونفيها عما عداه دا كما كوريتا دا غا وندا با الله بشين معنى لا إله إلا الله باب أبين بوتا دا غسكيا سيوا سي الله انك لا إله كا كوري انك إلا الله كا تبتر لما بين شهادته وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم يا إن الله سبحانه وتعالى يبين شهد شهد شهد من ذنشي صلى الله عليه وسلم على التوحيد أكن كريت الله دبوتا ولم تسيح كان اللوكة شيئي صابوا آية جزا مشكا الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yi mana Allah ya samu gyara Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ka ba mu damuna da shi maka mai albarka yau Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da rishin ɗaya daga cikin ƴaƴan marigin yi malam sani dan tudu wanda ake ce masa uban Allah mai cikawa da sami amma ba a nan ba a da magaram a wurin da yake jiya Allah subhanahu wataala ya ji kanshi da gafara Allah ya mashi rahama Allah ya sa ya huta Allah subhanahu wataala ya saka mai da alkhairin da ya aikata Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ce makomashi da dukkan mamatan musulmi gaba da Allah ya ji kansu da gafara da rahama Allah ya sa sun huta Allah ka samu cika da imani ka samu kare da wannan duniya lafiya Allah ka kara mana san junanmu da tausaya mu juna ya Allah Allah ka kara mu musulunci daukaka ya Allah Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da shirka da kafirci ka raba mu da munafici da zalunci da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah subhanahu wataala ka dora mu abu barki na kwarai ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da runguman juna da tausaya mu juna ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين